أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi sanarwar yau in Allah ta'ala yadda za mu fara karatun littafin kashfu shubuhat na babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab التميمي النجدي رحمة الله تعالى عليه عند سكين سلسلة لتتفع عقيدة da muka zaɓi ɓangaren littattafan malam a mataki na farko shi ibn abdulwahab rahimahullah wannan zai zama littafinmu na hudu kenan ko an karanta al'usulun talata an karanta na waƙidul wudu ne ko في عينهم شروط الصلاة القواعد الأربعة وما نجرك من كشف الشبهات ولتاف من هذا متقر مهمنتي babin abin da ya shafi aqida inda shi yana magana kan yayi wasu shubuhohi waɗanda malahida da asabul kalam suke rawajawa akan mas'ala ta abin da ya shafi tauhidi musar da ke hannunmu wadda muka zaɓa tsara ƙarshen nan za mu ga wato taba'a ce ta darul himma kenan ko himma ne ko darul iman a iskandariya a ƙasar masar wadda tana kunshe da ta'alikat da wasu taubihat mufida kamar yadda ga shi nan suka ce wa ma'ahu ta'aliqatun wa tawdihatun mufidatun wa bayanun li mazhab al-shaykh rahimahullah fi masail al-udhr bil jahl wa tafsir al-mu'ayyan wal farq bayn qiyam wa fahm al-hujja akwai ta'aliqat ta'aliqat na khal'at marzuq kenan al-misri doktor kenan غفر الله له أقول تعليقات ما سمى همانشي ko su taudihat kalmar da ta dan akwai umudi a cikinta to zai yi kokarin fayyace mana ma'anarta a ƙasa galibi kuma daga maganganun shi mala da mafi alkhairin taurifi shi ne a fassara maganar mutum da maganar shi a wani gurin ya yi wata magana wadda ta fassara magana da ta zo cikin shi kashfu ɗin to sai ya ɗauko ya kawo wato ainihin a ciki sannan ya yi bayani akan matsala ta al'uduru bil jahal da kuma tafsirul mu'ayyan masala ce wadda take akwai sabanin kwarai a kanta to zai yi mana duk inda nasaba ta kama zai yi bayani akan ga wajihin da malam yake nufi da faɗin cewa wani ba za a mai uzuri da jahilci ba wani lokacin yana nan a zahirin shi wani lokaci kuma yana faɗin hakan ne domin gargaɗi da tsawatarwa da kuma bambanci tsakanin hujja ta tsayu kan mutum da kuma ya fahimci hujja ɗin duka za mu zo mu ji insha Allah wanda ya yi aikin tattaro inan ta'alikat ɗin da nazama su shine yasir burhami hafizahullah wanda shi ma doktor ne kan su can iskandariya ta masar Allah ta'ala ya samu dace su haka wannan nuska ita za mu ainihin dogaro da ita idan bukata ta bada za mu dinga karanta ta'alikat ɗin kaɗan-kaɗan amma ba su ne baya cikin tsarin karatun mu karanta sharhi ko ta'aliki sai dai idan bukata wadda take mai tsanani ta kira zuwa da hakan to sai mu amsa insha Allah za ka kai tsaye za mu shiga cikin wato ainihin shi matsayin littafin ne kamar yadda muke gani wannan muskata mu zai zama shafi na sha hudu kenan من أسهل مثلا الإنسان بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والمؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام عليه السلام وأرسل أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود والدين والسواعين ودا وسواعا ويغوث والسواعين وسواع ويغوث ويغوث ويغوث ويغوث ويعوق ونسق مم. يغوث بمصرف منه كان آية ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لمن ده يغوث ده يعوق سوباسا تنزا جنن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بشي آه ممنوع من الصرف طب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مالم ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه يبوء وأن اللتافي بسم الله الرحمن الرحيم ورنجي كذلك littattafan malam yakan buɗe su da bismillah kamar da muke bayani koyi da alkur'ani da koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'lam rahimakallah dama haka yake shafiqun ne ala talaba ka sani Allah ya maka rahma anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibada sani cewa lallai idan an ce tauhidi to fa shine kadaita Allah wanda ya tsarkaka tsarki ya tabbata gare shi da bauta kadaita Allah ta'ala da bauta shine tauhidi ba wai yadda ba wanda ya halitta sai Allah ba a tauhidi ne wanda yake mushtarak mushtarakun fihi baina ahli diyanat wal aqaid al mukhtalifa tsakanin musulmi da kafiri sawa'un ba yahudi kirista mushriki duka sun yarda cewa Allah shi ya halitta Allah shi ke kula da halitta to amma inda tauhidi zai yi amfani shine ka yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ka bauta mishi shi kadai wani shine tauhidin da zai amfani ka a gurin Allah shine huwa ifradullahi subhanahu bil ibad wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadihi kuma tauhidi shine addinin manzanni wanda Allah ya aiko su da shi zuwa ga bayan shi kamar yadda yake walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadihi shine addinin da Allah ya aiko manzanni da shi zuwa ga bayan shi zuwa ga bayan shi duka in sun je cewa suke an i'budu Allah malakun min ilahin ghayr fa awwaluhum nuh alayhi salam na farkon su shine annabi nuh alayhi salam da mun yi bayani cikin karatun al-usul talata mun yi bayanin cewa annabi nuh shine farkon manzanni a zancen da yake na gaskiya ko maganganu waɗanda suke rufaffu don cewa annabi idris manzo ne kuma ya gabaci annabi nuh alaihi salam idan ya tabbata annabi idris ya gabaci annabi nuh to shi annabi ne ba manzo ba amma farkon manzanni shine annabi nuh alaihi salam yasa za ka ji duk inda ya yi zancen annabi nuh sai ka ji ya ce wanne biyi na min ba'adi ba inda aka kawo manzanni kafin shi annabiyun a gurin ana ambatansu da ma'anar manzanni na fata an gaya aka lokacin da za a je gurin neman ceto ranar alkiyama aka zo gurin annabi nuh za a ce an ta'awwalur rusul ya annabi nuh kai ne farkon manzanni ka je ka roka mana ceto a gurin ubangiji da ka shine farkon manzanni alaihi salam arsalahu allah ila qaumi Allah ya aiko annabi nuh zuwa ga mutanen shi lamma ghalaw fi salihin lokacin da suka wuce iyaka lokacin da suka wuce iyaka gala ya zulu ma'ana wato an tajawaza haddar to lokacin da mutanen shi suka ƙetare iyakarsu shi bawa iyakar shi dangane da haƙƙin ubangiji ya bauta ma Allah shi kaɗai sai ta kai suna bautar wasu gumaka wanda asali innan gumakan nisba ne zuwa ga wasu mutanen kirki guda biyar daga cikin mutanensu su ne wad da suwa da yahud da yahud da nasar waɗanda suka kasance bayan allah ne masu bautar allah mutanen kirki ne shi yasa ce lamma galau fi salihin inda suka wuce iyaka dangane da san mutanen kirki fi mahabbati salihin daga komai a rayuwa karka wuce gona da iri shi yasa annabi ya ji tsoron haka sai ce la tafuruni kala kama afratun nasara almasiha ibn maryam kar ku wuce iyaka gurin yabo na kamar yadda kiristoci suka ce suka wuce iyaka gurin yabon annabi isa dan maryam yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu saboda haka a su mutanen annabi ne kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari abdullahi dan abbasin radiyallahu ta'ala anhu wa arda yana cewa tsakanin annabi nuh tsakanin annabi adam da annabi nuh an samu karni goma shekara dubu a cikin wannan lokacin mutane ba su san shirka ba ba su san bautar wani allah ba kowa yana kan addini na tauhidi ana yin ma'asi ba wai ba a yi ba amma shirka dai ba su san ta ba sai dab da za a yi ko annabi nuh kenan aka samu wa'annan bayan allah bayan mutuwansu sai shaidan ya zo ma wa 'ya'yansu ce ku sassaka ɗan butun-butumi na iyayenku yadda idan kuka kuna gabansu kuka aje su gurin da kuke bauta ko inda su iyayen nasu suke yin bauta in kuna ganin su za su shajja'a ku gurin bautar Allah sai suka tsaya iya wannan bid'a da hudu amma kuma basu basu bauta musu ba Allah suke bauta mawa amma a mahdar na wa'innan tamasir din na iyayen nasu da malaman su lokaci ya yi tafi ya tafi bayan wani lokaci an manta ilimi kamar yadda riwaya ta bayyana bayan ilimi ya zama busasshe amma akwai ilimi musibu suna raguwa da zaran mutane sun rungumo wata ɓanna sai malamai su ta hajji amma ya kasance ba ufa talib wal maqlub sai ga an nisa cikin bata to da malaman suka bushe masu tauhidin suka ainihin rauni haka sai kawai shedan ya dawo mawa jikokinsu ɗin ce musu to iyayenku ba komai yasa suka sassaka goma a ɗan butun butunin wa'annan kakannin nasu ba face sai dan su bauta musu zaka ku dinga bauta musu suka kama bautar su abin kamar wasa har abin ya zama to ya zama ruwan dare har in mutum zai mutu yana kiran ɗan shi yana mai wasiya kar ka sake ka bar bautar wadda ko suwa ko ya rufa ko nasu ko ya rufa zaka sai Allah ya aiko annabi Nuh domin ya zai ma mutane wa'azi ya dawo da su kan fitrarsu su ya dawo da su kan milla ta musulunci ta bautar Allah ta'ala shi kaɗai ina fata an fahimci wannan to wa'innan gumakan su ne wad ana karanta wawun din da fataha a dukkan kira'o'i banda nafiya nafiya yana karantawa wud wala tadarunna wuddan madadin wala tadarunna wadda ina fata an gane to shi wannan waddu din wato ainihin asali mutumin kirki ne daga cikin wa'incan mutane kamar yadda muka ambata amma kuma daga baya kamar yadda bukhari ya ruwaito a cikin sayar bukhari hadisi na 1920 daga abdullahi ibn abbas yana cewa saratil awthanu allati kanat fi qaumi nuhin bil arab ba'd wa innan gumaka muna gani a tarihi kasa wannan gumakan da suka kasance a da mutanen annabi nuhu suke bauta mawa to sun kasance larabawa daga baya su ma suna bautar su to sai ya magana kan sai ce amma waddun fakanat li kalbin bidaumatin jandal waddu shi wannan gunkin na waddu ya kasance kabilar wato ainihin a kalb wanda suke daumatul jandal wani yanki ne da ke gefen sham kusa da bangaren iraq to sun kasance suna bautar wannan gunkin na waddu can suka je suka dasa shi suka ci gaba da bautar shi wa amma suwa suwa'u fakanat li hudayl amma shi kuma gunkin suwa wanda asali suna ne na na wani mutumin kirki ko aka sassaka dan butun butuni mai kama da shi aka zo ana bauta mushi a madadin wancan dan ake bauta mawa an fahimci wannan ai to shi ma suwa'u fakanat li hudayl sai kasance zaga yana kawo shi mu'annas fakanat fakanat saboda su goma kane ghairu aqil am gwara ambace su da damiri na ina an fahimci wannan aiki daga ya kasance na ainihin kabila ta huzail kabila su abu abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud al-hudal waɗanda suke gefen wato ainihin makka gunkin ya kasance a kan wani wani dutse da ake kira ruhaq ruhaq bitwa to suna bauta mishi su kabila ta gudu sai cewa amma yaghut amma gunkin yaghut fa kanat li murad thumma li bani hutayf a kasance kabilan murad su suke bautar su daga baya hutayf su ma sai suka gaje bautar wannan gunkin biljur wani guri da ake kira jurf ko juruf duka ana karantawa inda saba kusa da gefen saba garin saba yace amma ya'uq fa kanat li hamdan ana cewa hamdan ko hamzan gunkin wato ainihin ya'uq ya kasance kabilar hamdan suna bauta mishi wa amma nasr fa kanat li hamir li ali bil kala kabilar hamir a cewa fulan alhamari ko alhamiri an gane ko ba jaki ake nufi ba kabila ce to hamir waɗanda suke a iyali ne na zulfala su suke bautar shi sai ce asma'u rijalin salihin min qaumi nuh wannan sunayen wasu mutanen kirki ne daga cikin mutanen annabi nuh min qaumi nuh alaihi salam falamma halaku awha shaytanu ila qaumihim أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها, وسموها بأسمائهم شيطان يزو يمسو وحي معنى يمسو وسواس سوى ku kafa wa'annan gumakan a jikin inda suke zama su yi ibada ku sa musu sunayen su fa fa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu ubidat wa'annan suka halaka suka mutu ilimi ya goge shi ne ta nasakha al-ilm daga nan sai aka fara bautar su yace rawahu aidan ibn jarir wa ibn al-munzir wa ibn marduwai wa qala ibn kathir fi tafsirihi wa kaza rawa an wa kaza ruya an ikrima wa dhahak wa qatada wa ibn ishaq wa nahwa hada wa innan wannan shine bayanin yanda abin ya kasance to amma wani zai iya cewa ya akai gumakan da Allah ta'ala ya bada labarin su tun zamanin annabi ne suka dawo kuma kabilun larabawa suna bauta musu inda wa'annan larabawan duka butun din da aka ambata sun kasance ne daga cikin arab musta'ariba da arabul ariba wanda suka kasance bayan annabi isma'il alaihi salam to kaga akwai zamunna masu tsawo kwarar shekaru dubanni ne tsakanin annabi nuh da wannan lokacin sai aka yi wa'annan gumakan aka ce su din ne bi ainiha kuma ƙabilun larabawa suka dawo suna bauta musu ya tabbata a cikin ainihin wato sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa farkon wanda ya shigo da bautar gumaka da siratul arab shine amru bin luhai al-khuzai wanda shine shugaban kabilar khuza'a khuza'a su ma mujawirul makkan suna suna makwabtaka da ainihin garin makka an gane to kabilar khuza'a suna da za'im din su amru bin luhai ya je yankin zaman daga can sai ga ana bautar gumaka da ka sai abin ya burge shi da ka sai dauko musu samfur dauko musu wasu nau'uka na gumaka ya zo da su garin makka ya dinga tunzura mutane kan bauta musu alalin da mutanen makka suna kan addini na annabi ibrahim alaihi salam to da shaidan ya ga haka aka sai ya riga shi zo mai wala Allah da sura dan adam ya je ya kai shi inda wa'annan gumakan bayan ruwan tufana ya ya ya turbude su cikin kasa lokacin tufana wancan gumakan sun nutse cikin kasa shaidan ya zo ya nuna mishi alamomin da guraren da wa'annan gumakan suke ya ya tono su ya tono su shine sai ya zo ya raba ma wa'annan kaba'il daga nan ne bautar gumakan sai ya shiga cikin su daga baya sai suka manta da su waddu da yago su din sai aka koma salata da musa ina fata an gane idan bautar Allah ita kadai ke dawama ta ce bauta ta gaskiya duk wani abu da mutum ya rike yana bauta mawa daga baya sai ya ga wanda ya fi shi sai ya sake shi ya rike wancan da su Ahmadu Badawi ne aka rika aka fabu ko su wane daga baya sai tijjani suka zo sai aka watsi da wa'incan in ya fi yanzu aka watsi da wa'incan to a haka amma mai bautar Allah shi kadai wanda ya rike Allah ta'ala shi kadai shine baya taba canzawa dalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil na fata ana fahimta to ina ne وآخر الرسل نعم وآخر رسل محمد صلى الله محمد محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أولئك يتعقلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقول نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى واب- وعيسى ابن مريم وأناس غير وأناس غيرهم من الصالحين وبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب و- واعتقاد والاعتقاد والاعتقاد والاعتقاد مخ- مخ- مخ- محض حق محض الله حق لله لا يصلح منه شيئا شيء لا لملك مقرب ولا لنبي لنبي مرسل فضلا عن غيرهما والا فهؤلاء المشركون مقر- مقرون يشهدون ان الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وانه لا يرزق الا هو ولا يحيي ولا يحيي الا هو ولا يميت الا هو ولا يدبر الامر الا هو وان جميع السماوات السبع ومن فيهن والارضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه تصرفه وقهره نعم قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم نكر شيء daga cikin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suwara haula'i salihin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya karya wato gun- gunkuna ko kuma wannan tamasil dan maraki da dan butun bujini da aka yi na mutanen kirkin kuma da cikin kuma kan da annabi ya tura aka sassare akwai bakaya na wa'annan su la- su manata da sauransu suna ganin wa'incan din ne aka canza ma suna wasu na ganin a'a daban ne amma dai su suka kwafi gurin wa'incan din kuma su ma din su lata da uzza asali wasu mutanen kirki ne aka kwaikwaya su yanda dai mutanen annabi ne suka yi haka kwarai shawan makka suka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su Khalid ibn al-Walid suka je suka sassare su akwai gunkin da sanda aka je sare shi ma sai kawai wata tsohuwa ta bayyana an je za a sare shi dama suka ce mai ka sake da ka je wallahi halaka za ka yi ai wannan gunkin ba wasa ba ai kaza Khalid ya ce ya zara takobi da ya je zai sa- zai sare shi sai ga wata tsohuwa ta bayyana sai kamar ya faɗi suka ce dan ba mun ga maka ba sai ya tashi ya ce ashe har yanzu ba ku gama yin imani da Allah ba sai kukan kura kawai ya sare mai wuya to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka sassare suwa na wa'annan gumaka arsalahu Allah ila unasin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wasu mutane ya ta'abbaduna suna bauta bautar Allah wa yahujjuna suna yin aikin hajji wa yatasaddaquna suna sadaka wa yadhkuruna Allah kathira suna yawan ambaton Allah duka ibada ce wannan ko amma walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'iqa bainahum wa bain Allah amma sai dai ya kasance suna sanya wasu daga cikin abokanan halitta wasu mutane wai su za su zamanto musu tsani ɗan tsakiya tsakaninsu da Allah ta'ala mana wai ibadarsu ba za ta kai su zuwa ga Allah ba ba dama su roƙi Allah sai dai su roƙi wa'innan mutanen su bauta ma wa'innan a gumakan su za su wai isar da su zuwa ga Allah wannan shine kawai bautan mushriki amma suna bautar Allah sai dai matsalar suna bauta ma wasu gumaka wai don su kusantar da su zuwa ga Allah sauran da a yanzu daga cikin sufaye akwai masu faɗin haka ita eh sun yarda suna bautar waliyai wai don waliyai su kusantar da su zuwa ga Allah daga nafsin abin da Allah ya zargi mushrikai akan shi kenan bainahum wa bain Allah yaquluna in ya sa yaqulu asluhu yaqulun lakin naka yaquluna min yaquluna suna cewa nuridu minhum at-taqarruba ila Allah muna neman kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar wa'innan waliyan ta hanyar wa'innan gumakan ta hanyar wa'innan mutane ila Allah wa nuridu shafa'atahum indahu kuma muna son mu samu ceton su a gurin Allah wato su za su nema mana alfarma su za su sa baki Allah ya mana rahma dan mun san aikin mu ba zai kai mu aljanna ba kagan da sun nemi ceto na aiki na kwarai su yi aiki na kwarai su su sa rai cewa sanadiyar wannan aikin Allah zai gafarta musu ya dama ai ba aikin naka ne zai kai ka aljanna ba idan Allah ya karba aikin ne sai ya sa mai albarka da kuma yin koyi da mutanen kirki din ba son su da girmama su amma ba bauta musu ba mutum ya ce ya bauta ma wa mutanen kirki wai don hakan ya kai shi aljanna to wannan ya wanke fitsari ne da kashi fitsari ya bata mai jiki sai ya dauka kashi ya wanke jikin shi Allah ya kyauta sai ce mithlul mala'ikati wa isa ibn maryama wa unasin ghayrahum min as-salihin misalin mala'iku masu bautar mala'iku kaga mala'iku ai babu shakka bayan Allah ne bayan Allah ne na kwarai halittu ne masu daraja bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun haka annabi Isa alaihi salam Allah ne ya zabi shi inna Allah yubashshiruki بغلام اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين باوان الله ني نقوري ني درجة الدنيا دا لاهرة إن جاء الله سبحانه وتعالى إن تكن باين الله نكسا أما كما جد هكا بي هلت أبو تامشو سوى أناس غيرهم من الصالحين da wasu mutanen ma koma bayan waɗannan daga cikin mutanen kirki waɗanda wasu kafirai suka rike su suna bauta mawa kamar yahudu da ke bautar uzair uzair mutumin kirki ne haka yanzu aka ɗauka na daga baya baya masu yan shi'a da suke bautar sayyiduna ali da sayyiduna alhassan da alhussein da kuma ce alhussein din da yanzu alhassan daga akwai su ruwaye daga gare su da suke zagin shi ma sayyiduna hussein da su da ɗiyan shi al'a'imma din na lisna a shari'a da suke cewa suna suna bin su kaga bautar su suke yi amma dukkan su ba wanda ya yarda da bautar nashi da ake dukkan su la muhammadul bakir wala ja'far bin sadiq wala ali riba wala musa al-kazim babu wani daga cikin su da ya yarda da bautar shi din ba suke yi hakan nan daga cikin yan bid'a masu bautar su abdulkadir al-jailani bai yarda da wannan bautar ba suke yi ba da sauransu to kaga suna bauta ma wasu bayin Allah wai don su kusantar da su zuwa ga Allah wanda su kansu suna neman kusanci ne zuwa ga zuwa ga Allah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba su kansu su annabi Isa da mala'iku suna tsoron azabar Allah su kansu suna fatan rahama ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala haka ba a su a matsayin ababen bauta wai don su kusantar da mutum zuwa ga Allah barranta za su ba ruwansu da duk wanda ya yi itikadin haka da akansu shi ne sai malam ya ce fa ba'atha Allah ilaihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kamar yanda ya aiko ma wa'incan mutanen annabi Nuh ya jaddada musu addini tunda da asali ana kan tauhidi ko haka su ma quraishu asali suna kan tauhidi asali suna kan tauhidi amru ibn luhay al-khuzai wanda shine yake rike da tutar kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gan shi yana jan hanjin shi a cikin jahannama amru ibn luhay shi ya kawo musu bautar wani Allah ta'ala sai aka aiko annabi ya dawo da su zuwa ga addinin babansu annabi Ibrahim ko kuma mu ce kakansu يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى كما دان النبي صلى الله عليه وسلم يباس لابارا سوى وانا نيمون كسنتي دا وانا قدري إن سوى كبوتا موانا دان يكيك زواج الله يؤتى وانا بوتا دان محض حق لله سنسن حكيني الله سبحانه وتعالى محض يعني خالص سنسن tsagoran haƙƙi ne na Ubangiji wanda bai yarda wani shi ya yi tarayya da shi a cikinsa ba. La ya suluhu minhu shay'un la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal. Babu wani abu da ya dace a fuskantar da shi na haƙƙin Allah ta'ala shay'in kowane kala ne kenan duk kankanta shi a ganinka in dai ibada ne haƙƙin Allah to bai halatta a karkatar da shi zuwa ga wani daga cikin halittun Allah ba. ko da ko mala'ika ne makusanci ko da mala'ika jibrilu ne ko da annabi ne ma'aiki ko da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama hakkin annabawa a yi musu biyayya a yi imani da su a girmama su a karfafi shari'arsu baya daga cikin hakkinsu a bauta musu abin da Allah cewa la ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun kenan bautar mala'iku ko bautar annabawa kafirci ne mafhum tayyib fadlan an ghairihima ballantana wanda ba su ba kaga a hankalce in aka ce ba za a bauta ma mala'ika ba ba za a bauta ma annabi ba min babi aula wani mutum adi eh ko da ku ya kai shi waliyi ne ya fito ya ce a bauta mishi wato min babi aula a ƙiyarta da dokar wani Allah ta'ala kowa ne wani Allah ta'ala koma bayan annabawa da mala'iku domin annabawa da mala'iku ma an ce kar a bauta wasu to ina ga wanda ba su ba kuma don duk wanda ba su ba ƙasa yake da su duk wanda ba annabi ba kuma ba mala'ika ba daga cikin halittun Allah to bai kai su daraja ba ƙasa yake da su a daraja to sai aka ce ba a umarce ka ka riki mala'ika ko annabi a matsayin abin bauta ba kaga ba sai an ce maka kakkariki wani waliyi ko wani salihin bawa ko ma wani halitta a matsayin abin bauta ba tun da aka fara da manya kaga an tauna tsakuwa kenan dan ayata ne in ta ji tsoro duk da a gurin Allah tabaraka wa ta'ala duk ɗaya ne da wanda ya bauta mala'ika da wanda ya bauta ma kare duka arna ne a gane ko wanda ya bauta mala'ika da wanda ya bauta ma kare ko alade ko jaki dukkan su kafirai ne dan ba ana kallon wato ainihin wanda aka bauta mawa ɗin ba ne ana kallon shi wanda ya yi bautan ne Allah ya bauta mawa ko ba Allah ba an gane ko Allah ya bauta mawa ya yi bauta karɓaɓɓiya ba Allah ya bauta mawa ba ba ruwanka da me ya bauta mawa kawai arni ko ma wa ya bauta mawa in ba Allah ba kafiri ne an fahimci wannan dan ba za ka ce mai bautar mala'ika yana da ɗan dama-dama akan wanda yake bautar gunki ba la'ai shi mala'ikan kwata-kwata ba haƙƙin shi bane ba inda a babun wani abu ne can daban na kwatance sai a ce ai haƙƙin mala'iku shi yafi girma akan haƙƙin wancan ko haƙƙin annabawa shi yafi girma akan amma gurin bauta su ba haƙƙin su bane ba su nema ba ba su kira ba mala'ikan ma da zai ce a bauta mishi Allah ya ce da ya bani wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi kadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi الظالمين يعني المشركين النبوة أكت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صداك با حج سبني با أبو تامس فضلا عن غيرهما بل لن تناون دباسوا وإلا إنكو باهك فهؤلاء المشركون أي وإن المشركان سوى كينا سأبو جهل su abu lahab su uqba ibn abi mu'ayyib manya manyan kafira kafirai sanadidu quraish muqirruna suna masu tabbatar da haka cewa ne masu tabbatar da cewa wato ainihin a Allah tabaraka wa ta'ala shike halitta shike azurtawa sai su muqirruna yashhaduna anna Allah huwa al-khaliqu ar-raziq ya kamata a ce akwai wawun anan مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده suna masu tabbatarwa ikrari daga zuciya suna masu shaidawa cewa Allah tabaraka wa ta'ala shike azurtawa shike rayawa shike azurtawa wahdahu la sharika lahu shi kadai din shi ba shi da abokin tarayya Abu Jahalin da Abu Lahab sun yadda cewa Allah shi ya halicci kowa kuma shike azurta kowa ba su yi itikadin cewa gunkinsu shi ya halitte su ba ba su yi itikadin cewa gunkinsu shi yake azurta su ba duk abin da suka yi gunkin na sujada da yanka da wane ne wai suna mai ne don ya kai koke kukansu zuwa ga Allah in suna neman arziki ko in suna tsoron wani abu amma sun sani sarai cewa wannan gunkin baya iya tare musu wata cuta baya iya jawo musu wani amfani da ka suke kara magumaka ba ku ji mutanen annabi ibrahim ba suka ce wa qutuluhu wansuru alihatakum in kuntum in kuntum fa'ili kaga wansuru alihatakum kuma kan su za a kare su ake tsarewa su ake karewa kawai dabbanci ne irin nasu suke bautar wa innan gumakan amma sun sani sarai cewa ba su da wata amfani a gare su in bi mubasharatan su amfani su ne a su dai suna itikadin wai za su kai kukan su zuwa ga Allah sai Allah ya karbi wannan addu'a da wannan raja'i an fahimci wannan to sun yadda cewa ba mai halitta ba mai azurtawa sai Allah wahdahu la sharika la wa annahu la yarzuqu illa huwa kuma sun yadda ba mai fa azurtawa sai shi wala yuhyi wala yumitu illa hu babu mai rayawa ko ya kashe sai Allah ta'ala wala yudabbiru al-amra illa huwa ba mai gudanar da al'amura sai Allah ta wani zamu zo mu ji a gaba insha Allah wa anna jami'a samawati sab'i wa man fihinna wal ardina wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahri kuma sun yadda sun gamsu da cewa dukkanin sammai guda bakwai da duk abin da ainihin wato yake cikinsu na daga mala'iku da ainihin sauran aflak da dukkanin ƙasai guda bakwai da duk abin da ke cikinsu na mutane da aljanu da dabbobi da ainihin tsirrai da ƙwarin ƙasa da kifayen ruwa da komai da komai kulluhum abiduhu dukkansu bayan Allah wa tahta tasarrufihi suna karkashin gudanarwa Allah wa qaharihi da danniyar Allah wato Allah shi ke da iko yake da rinjaye a kansu mushrikai sun yarda da haka inda matsalar take gurin bautar Allah ne kawai to matsalar sai aka samu a yanzu wato an samu wasu al-mushrik al-mushrikun al-judud wasu sababbin mushrikai da suka zo da sabuwar sabon salo na cewa gumakansu wanda suke kira da sunan waliyai da shehunnai wai suna da wani nasibi a gurin rububiyya duk wanda ka ji an ce kutubi me asalin ma'anar kutubi alkutub shine dutsen nika dutsen nika wanda irin na gargajiya da ake juya shi yana nike hatsi ko wani abu makamancin haka sai suka ce wanda yake da kutubiyya shike gudanar da al'amuran mutanen da ke wannan yankin nashi a kafafin guda hudu ne suka raba da na gabas da na yamma da na kudu da na arewa duk mutanen da ke karkashin gudanarwa shi ke gudanar da al'amuran su gaure da wannan dutsen nukan yake yake juyawa zaka ba wanda zai mutu sai da sanin shi ba wanda zai rayu sai da sanin ba wanda zai arziki sai da ba wanda zai wannan kafirci ne wanda su Abu Jahal ma ba su yi da shi ina fata an fahimci wannan daga irin waɗannan shubuhohin su ne malam zai kwaranyen mana da su da izinin Allah ta'ala a cikin wannan littafi dan ka kasance ala basiratin min dinika kar ya zama kana da'awar tauhidi amma akwai bakaya da sauran burbushi na irin waɗannan abubuwan da suke shirkiyat a cikin zuciyar mutum Allah ta'ala ka tsare mu mu bar shi haka sai mu tashi fa idza aradta dalila insha Allah